نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله عباده اتقوا الله سبحانه وتعالى التقوى هي وصية الله هي وصية الله التي تعالى لعباده الأولين والآخرين قال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إذا فلنتق الله تعالى إخواني في الإيمان والعقيدة نرى ما نرى ونشاهد ما نشاهد في هذه الأيام ولقد صدق الله ورسوله حيث قال تبارك وتعالى أولم يروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أيها الناس فعلينا أن نراجع أنفسنا في هذه الحياة الفانية لقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فعلينا أن نذكر أنفسنا أيها المسلمون إن هذه الحياة غرور ومتاع قليل ومن بعد قليل كل منا سيرتحل إلى ربه قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون هذه هي الحياة ولكن أيها المسلمون هناك مقولة شعيرة بين الناس تجري على ألسنة الناس وهي قولهم كيفما وهي قولهم كما تكونوا يولى عليكم والناس على دين ملوكهم معاشر المسلمين لا بد أن نعلم علما يقين بأن كل ما أصاب المسلم من مصيبة أو حل بهم من كارهة إنما هي على عمل أنف إنما هي على عمل نفسه لقوله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولا شك أن فساد الحكام وجورهم مصيبة الكبرى ولكن سبب وجود تلك المصيبة هو ما عمل الناس من السيئات وما اقترب أيديهم من الذنوب والخطايا قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بل من رحمته تبارك وتعالى لعباده أنه تعالى يعفو ويعفو عن كثير ووجود هؤلاء الحكام الفاسدون الظلمة هو مقابل شيء قليل من جرائم الناس التي يستحق بسببهم ألا يكون له وجود على هذه الأرض كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أي لأهلك جميع الدواب الأرض تبعا لهلاك البني آدم ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر لا يؤاجلهم بالعقوبة قال سع... قال إمام السعد السعدي ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم من غير زيادة ولا نقص لأهلك مباشرين للمآسي وغيرهم من أنواع الدواب والحيوانات فإن شغوم المآسي يهلك به الحرث والنسل أيها الإخوة الأعزاء انظروا أهوالنا في نيجيريا كيف انتشر الشر في جميع أهوالنا انتشر الفساد في جميع الناس إلا من رحم الله انظروا كيف تغافل الناس عن عن الربا كأنه لم يأتي الوعيد والوعيد في السن في الكتاب والسنة انتشار السحر والكهانة والجش في الأسواق والتطفف الكيانة التطفف وهذا كله ما نرى خيانة وقلة الأمانة الرشوة حتى سمينا بغير اسمها فائدة المصدر نقض العهود والمواثق صارت عادة لا ينكره أحد والتبد والتبرج لا ينكره أكثر الناس انتشار الزنا وشرب المسكرات والمكدرات شتى أنواعها إرهاق الأرواح انتشار السرقة قتل الناس أخذ أموالهم بغير إذن النفس صار منكرا معروفا والمعروف منكرا وهذا ما نرى عند كثير من الناس الذي يرتكب الكبائر التي الذي يرتكب كبائر الذنوب هو رجل الشام خصوصا إذا كان عنده مال أو منصب فأما إذا كان الرجل ذو دين وخلق حسن هو مغفل لاهك عن حقوق الله تبارك وتعالى منع الزكاة أو إخراجه على غير وجهها أكل أموال الناس أكل أموال اليتيم أكل أموال الناس بالباطل وأشياء أخرى كثيرة فهل يحتذر مثل هذه المجتمع أن يخرج فيهم مسؤول أو حاكم صالح بل يخرج فيهم من جنسهم وأفعالهم ويذيقهم الويلات جزاء بما كسبت أيديهم وجنت أفعالهم وكما قيل وكل سلطان من دين الرئية هكذا قيل كل سلطان من دين الرئيته وقال بعض السلف لما سمعوا أكثر الناس يقولون أعمالكم أمالكم وكما تكونوا يولى عليكم وهذا كما قال جل شأنه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون أيها المؤمنون إن هذه الحقيقة واضحة والسنة الربانية يغفل عنها كثيرا من الناس وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال حسن البصري رحمه الله تعالى لما رأى تغفل الناس من حكيم من حكيم الحجاج بن يوسف الثقفي وسمع بعض الدعاء الضلالة يحرض الناس عن الخروج عليه قال إن الحجاج عقوبة من الله تعالى فلا تستبدل عقوبة الله بالصيف ولكن استقبلوها بالتوبة استقبلوها بالتوبة والتضرع وتوبوا إلى الله جميعا واعلموا أن أهل الحل والعقد إنما يكونوا على حسب أعمال الناس وأعمالهم صلاحا وفسادا روي أنه قيل للحجاج بن يوسف الثقفي لما لا تعدل مثل عمر أفلا ترون عدل عمر صلاة فقال لهم كونوا كأبي ذر في الزهد والتقوى فتأمر لكم أي عادل أعادل لكم عدل عمر وقال عبد الله بن ملك وقال عبد عبد الملك بن مروان قال ما أشتمونا أيها الرعية تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم سيرتهما وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى هكذا كانت سيرة الخلفاء هكذا كانت سيرة الخلفاء في صدر هذه الأمة حين كانت الرعية قائمة بأمر الله خائفة من إكاب الله راجحة بثوابه فلما تبلت فلما تبدلت الرئية وغيرت وظلمت نفسها تبدلت أحوال الرعاة وكما تكون يولى عليكم ويقول القتادة رحمه الله تعالى قال بنو إسرائيل إلهنا أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف فكيف نعرف رضاك من سخطك فأوى الله تعالى إلى بعض أنبيائهم إذ استعمرت خياركم فقد رضيت عليك وإذا أو رضيت عنك وإذا استعمرت شراركم فقد سقط عليكم وقال حسن البصري رحمه الله تعالى زمان الحجاج قال اتقوا الله عباد الله فإن عند الله حجاجين كثيرا تحسبون أن الظلم قد مات وإن الفساد قد فات إنما هو آت فاتقوا الله رب الأرض والسماوات واتقوا السنة واتبعوا سنة نبيكم أيها المسلمون فيجب على المسلم أن يراجع نفسه ويجب علينا جميعا مراجعة أنفسنا وما أنكر من زمانه فإنما أفسد عليه عمله فجاء سلمى فجاء العبادة السلماني إلى علي بن أبي طالب فقال له رضي الله تعالى عنه قال يا أمير المؤمنين ما بال أبي بكر وعمر والدنيا عليهما أبيض من شبر اتسعت عليهما ووليت أنت وعثمان الخلافة ولن ينصع لكما وقد اتسعت وسارت عليكما عبيض من شبر فقال له ورضي الله تعالى عنه لأن رعية أبي بكر وعمر كانوا أمثالي وأمثال عثمان والرعية عنا أنا اليوم مثلك وأشبائك علينا أن نراجع أنفسنا فالآكل إخوة في الله يقوم نفسه قبل تقويم غيره يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا جاءهم بأسنا تضروا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين yabo da godiya su tabbata ga Allah makadaici marin jayi tsira da aminci su tabbata ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna gode ma Allah da yabo da kirari zuwa gare shi a bisa ni'ima da yayi mana ta lafiya da kuma lokaci bayan haka ya ko bayan Allah hakika wasiyar da Allah ya yi mana farko da ta karshe shine cewa su ji tsoron Allah Allah yana cewa hakika mun yi wasiya ga waɗannan da suka zo gabanin ku sune ahlul kitab mun masu wasiya da ku kanku ne yanzu cewa lallai ku ji tsoron Allah magwayi da ɗaukaka saboda haka ya zama wajibi akan dukkan musulmi ya ji tsoron Allah a faida ɓoye a cikin dukkan al'amuranmu ya kamata mu ji tsoron Allah muna ganin abin da muke gani kuma gangar jikinmu tana halarta abin da take halarta a cikin wannan lokaci namu mai wahala mu sani ya ku bayan Allah duniyar nan wani ɗan lokaci ne wanda yake cike da ruɗani ƙayyadadde a gare ka da kuma gare ni mu sani cewa saura kaɗan mu ansa kiran Allah mabuwayi da ɗaukaka inda iyaye da kakanni suka tafi to mu sani cewa muna kan hanya wani mai hikima a ƙasa hausa yake cewa waɗanda suka mutu ba su yi sauri ba kuma waɗanda suka rage wato su kuma ba su yi jinkiri ba wannan hakika ce tabbatacciya dukkan waɗanda suka mutu ba wai sauri suka yi ba lokacinsu ya yi sai suka koma zuwa ga Allah waɗanda kuma suka yi saura a yau su ko ba su yi jinkiri ba domin lokacinsu ne bai yi ba saboda haka yake da mahimmanci mu gyara al'amuranmu mu duba yadda al'amuranmu suke ta lalacewa a cikin wannan ƙasa mu sani cewa lallai haƙiƙa al'amari ba zai yi kyau ba a cikin rayuwarmu idan ya kasance al'amarin shugabanci yana a tabarbare to amma yaya shugabanci zai iya gyaruwa bayan ko ya kasance shugabannin daga cikinmu ne hakika ya ko bayan Allah al'amarin rayuwa al'amari ne wanda yake cike da hatsari kuma al'amari ne wanda yake mai ban tsoro shi yasa ya kasance ya ko bayan Allah musulmi lalle hakika yana da kyau mu sani sani na yaƙini cewa dukkan abin da ya same mu a cikin rayuwar nan dukkan abin da muke ganin yana samun mu na wata musiba ne ko na wani abu ne wanda ranmu baya so muke ganin yana faruwa to wallahi mu sani wannan yana faruwa ne saboda abin da hannuwanmu suke aikatawa Allah ma yana yin haƙuri da yawa Allah ta'ala yake cewa babu wata musiba da za ta faru a bayan ƙasa ta ce ta faru ne saboda abin da mutane suke aikatawa da hannunsu sai bari ma Allah yana yin rangwame da yawa shi yasa yake da kyau ya ko bayan Allah hakika mu sani cewa lallai lalacewar shugabanni da zaluncin da shugabanni suke yi cikin gazawa cikin kare rayukan mutane da dukiyoyinsu ko shakka babu wannan musiba ce wadda take babba amma menene ya sabbaba hakan wannan duka yana faruwa ne saboda abinda hannuwanmu suke aikatawa abinda hannuwanmu suke aikatawa na saba ma Allah da abinda zukatanmu suke kirkitawa na zunubi da kuma karantse ga dokokin Allah wannan shine sababin da yasa musibar take samun mu Allah ta'ala yake cewa a cikin littafinsa hakika barna ta yawaita a cikin tudu da kwari da teku ko ina saba ma Allah ake idan ka duba Allah ya ce hakan yana faruwa ne ubangiji yana ɗanɗana musu musibar abinda suke aikatawa ne wala Allah ko sa dawo su tuna idan ko ba su dawo suka tuna ba to haka za a yi ta tafiya har kowa ya iske Allah kuma Allah ya cika masu sakamakonsa malamai suka ce wannan aya tana da gaba kamar guda uku gaba ta farko Allah ya tabbatar mana da cewa ana aikata sako da zunubi ta ko ina idan ka duba zunubi aikata shi ake yi akan tudu ne a sama ne inda jirgi ke tafiya a'a akan teku ne mutane dai sun dage saba ma Allah suke yi sai Allah ta'ala ce li yuziqahum ba'd allazi amil Allah sai yake ɗanɗana musu musiba saboda abin da suke aikatawa na zunubi domin Allah shi ne ya halicci duniya kuma ya halicci komai kuma unkun komai yake a hannunsa ashe idan mutane sun kibin dokokin Allah to Allah yana da hanyoyi da yawa da zai azabtar da su sako da ya yawa sai Allah ya hana duniya ta zauna lafiya ta ko ina idan ka duba musiba ne kashe-kashe da ainihin doke mutane da tsibar dukiyar mutane haka kawai Allah ta'ala ce wannan yayi shi ne saboda abin da mutane suke aikatawa cikin ko'ina da ko'ina saba ma Allah ake Allah ce to muna ɗanɗana musu azaba ne don me don masu hankali yarji'una su dawo su tuna su gani ta ina musiba take zuwa musu Allah a wani wurin yake mamaki yake cewa a wala ya rauna annakum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun baka gani bane a cikin kowace shekara muna jarabar su da musiba guda ɗaya ko musayi ko guda biyu bala'i guda ɗaya ko guda biyu ana jaraba mutane a kowace shekara sun ba ya tubu na amma ba sa tuba walahum ya zakaru na ba sa ma tuntuntuni su ga ta ina wannan musiba take zuwa abin da yake faruwa kenan a yau a cikin rayuwarmu ɗan uwa musulmi musiba tana ta faruwa a cikinmu amma mun kasa gane daga ina musibar take duk wanda ya buɗi baki a yau shugabanni zai zaka tun daga sama kuma har ƙasa sai ya zanto kamar wata sha'ira ne kamar wata ƙa'ida ce addini ya aje mana cewa mu zagi shugabanni duk inda ka zauna kowa ya ƙware a faɗan laifin shugaban da ke sama da shi amma kuma bai iya ƙwarewa ba a kan ya lissafa ma kansa laifuffukan da yake ma Allah to shi yasa Allah ta'ala a can gurin yake cewa ba sa tuba wala yadhkurun sannan kuma ba sa ma tunai daga ina musibar take wannan shine abin da ya same mu a yau zunubi kawai muke yi zaka iske ba ma iya yin tuba sannan ga musiba tana samun mu amma kuma mun jahilci daga ina musibar take hakika ya ku bayan Allah abin da ke samun mu na fitintinu da bala'i wannan kaɗan ne idan an haɗa shi da ayyuka na saɓon Allah da mutane suke aikatawa wanda a sababin wannan saɓon Allah mutane sun cancanta ma a share su a bayan ƙasa ya zanto cewa babu ko ɗaya hatta dabbobi Allah ya share su ga baki ɗaya duk wanda yake sauraron ƙura'ani ko yake karanta ƙura'ani yana da labarin mutanen annabi lo zunubi guda ɗaya suka aikata daga cikin manya-manyan laifuffuka ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya dammara su kar ka ɗauka cewa irin hallakar wanda ake yi yanzu wani ya zo da bindiga zai ya bindige a'a ubangiji sama ya sa aka ɗauki garin gabaki ɗaya malamai suka ce har sai da suka ji sautin mala'ikun sama na farko ba a tantance ba waye babba wane ne yaro wane ne tsoho wane ne mara lafiya a a Allah ta'ala ya ce faja Allah aliha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin manzudun musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id Allah ta'ala ya ce wurin ba ne sai yake baga azzalimai a yau to ka duba laifi guda ɗaya suke ma Allah amma Allah ya halakar da su ga baki ɗaya da su da dabbobinsu da dukkan abin da ke cikin wannan alƙarya Allah halakar da su ga baki ɗaya yan ka duba mutanen annabi adawa da samudawa laifuffuka ɗaya-ɗaya suka shahara da aikatawa daga cikin manya-manyan laifukan da aka hana su aikatawa ɗauki mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam dauki mutanen annabi shu'aib mutanen annabi shu'aib sun kware ne a tauye mizani sun kware ne a tauye ma'auni sun kware ne a dullanci na rashin mutunci a sanadiyar wannan ubangiji mabuwayi da daukaka ya hallaka su Allah ce wa kullan akhadnahum bi dhanbi dukkanin su mun kama su da zunubansu kaga kenan ashe zunubi shine dalilin da ke sa Allah ya halakar da al'umma Allah ce fa kullan akhadna bi dhanbi faminhum man arsalna alaihim hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasabna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun yace daga ciki akwai wadanda muka yi musu ruwan duwatsu akwai wadanda muka kifife kasa da su akwai wadanda muka sa ruwaye masu ambaliya akwai waɗanda Allah ya cinna musu wuta ga baki ɗaya Allah ce wa ma kana Allah li yadhlimahum da dai Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai su ne suka zalunci kawunan su muhalli shahid fa kullan akhadna bi dhanbi dukkanin su mun kama su da zunuban su yau mu zunubi guda nawa muke aikatawa wannan tambaya ce da ya kamata kowa ya makansa zunubi nawa kake aikatawa zunubi nawa nake aikatawa zunubi nawa al'ummar mu take aikatawa in dai ka san barna a yau ka san me ake ce ma barna to ga yaman wanda ba a yi a cikin kasar mu Najeriya ba wai a cikin kasar mu Najeriya ba in dai ka san menene barna to wace irin barna ce yau a cikin garinmu ba a aikatawa dubi yau muna cikin julai kenan kusan rabinsa amma ina ruwan sama yake amma kaɗan ne daga cikin mutane suke tunani cewa a koma zuwa ga Allah a yi azumi a yi raddin mazalim duk wanda ya san akwai cutar wani ya mayan masa mutane su tuba su koma zuwa ga Allah don Allah ya saukar da ruwa in dai ka san barna wace ce a cikin garinmu yau ba a yi shiga cikin kasuwa ka ga yadda al'amarinmu ya taɓarɓare a yau dubi yadda mutane kawai suka zake dukiya kawai suke nema inda mutum ya samu kuɗi shi ba ruwansa amma sun manta da abaibai guda biyu waɗanda suke masu mahimmanci a rayuwar musulmi ya tuna shine babu abin da za ka samu a bayan ƙasa sai abin da Allah ya rubuta cewa za ka samu in ya rubuta sunanka cewa kai mai arziki ne to lalacinka da ragancinka ba zai kasa kayowa inda Allah ya tara maka ya ɗauko abinda Allah ya hukunta zai same ka bai same ka ƙoƙarinka kuma da hazaƙarka da kaifin halinka da danniya da magudi ba zai sa ka iya ƙwato abinda ba rabanka ba wannan abu na farko ke abu na biyu idan ka tara dukiya idan Allah ya ɗebe albarka a cikin dukiyar to wannan shine abin da muke gani a yau ɗebewar albarka yanzu ka duba abin da ke faruwa mutane suka sayi hatsi a kan naira dubu shida da an yi jinkirin sati ɗaya ba a yi ruwa ba sai su ƙara naira ɗari biyar ko ɗari shida tun abu yana naira dubu hudu duk sati sai suke ƙarawa a yau maganar da ake hatsi kusan naira dubu ashirin dubi masara da nawa ake sayanta a nawa nawa mutane suka saya kai ba wannan ba abincin da dabbobi kawai suke saye abincin da dabbobi suke ci dusa a nawa-nawa mutane suka saya kuma a yau nawa suke karawa wato da Allah ya yi jinkiri ba a yi ruwa ba sai mutane su kara farashi saboda suna ganin ta hanyar ne arzikinsu zai yawaita to sai Allah ya cira albarka a cikin abin da suke samu kakaf a cikin masu arzikin garinmu a yau wallahi waɗanda ke jin daɗin dukiyarsu bai fi ka kirga su da yatsun hannunka ba sauran duk suna cikin bala'i da musiba ba ma za ka iya tantancewa ba in sun fito suna da kuɗi ko ba su da kuɗi in ka je ƙofar gidansu babu kowa amma kuna da labarin 1980s da suka wuce ƙofofin waɗanda ke da arziki a garin nan safe da yamma mutane ne ke cin abinci a ƙofar gidan amma a yau fa saboda a wancan lokacin Allah ya sa albarka a cikin abin da suke samu a yanzu kuma sai Allah ya cira albarka shi ma bai ci ba ballantana ya ciyar da wani bayan haka sai Allah ya jarabe su kuma da iyali waɗanda suke ba nagartattu ba mutum zai sayi mota ya bai wa ɗansa ɗan da baya makaranta baya makarantar boko baya makaranta addini haka kawai ya shekara sha bakwai sai ubansa ya sayi mota saboda ya tara kuɗi ta irin waccan hanyar sai ya bashi shi yasa kullum da daddare in kana magana da 'yan hizba da jami'an tsaro za ka ji ta'asar da ake aikatawa a cikin garinmu ya wuce irin ta'asan ma da mutanen annabi lutu da allah ya dammara suka aikata kwana-kwanan nan ake ba mu labarin cewa an samu wani da daddare ba a cikin makabarta su su biyu suna fasikanci maza a kan kabari fa to da irin wannan ne muke cewa Allah ya mana ruwa da irin wannan ne muke fatan mu samu shugabanni na kwarai ba wannan ba dawo kan abin da ya shafi dullanci gaba daya ba wai dullancin gidaje ba ko na dabbobi ko na kasuwa duk wani abin da za a ce yau ga wani a tsakiya ga mai saye ga mai sayarwa amma ga wani a tsakiya duba yadda abin yake faruwa a yau dawo cikin aikin gwamnati ka duba ka gani abin da ya shafi cin hanci da rashawa wannan haddis wala harj har in ka samu ofis ma gani ake kai baka da albarka idan baka yi kudi ba saboda ka samu inda za ka yi sata amma ba ka ba to koma cikin asibiti kuma ka duba cikin kowane al'amari a cikin rayuwarmu yau idan ka duba za ka iske abin da ke faruwa kenan ba mai tunanin mai Allah ya ce mai annabi ya ce sai kaɗan a cikin mutane da irin wannan muke tunanin Allah ba mu shugabanni na kwarai kuma da irin wannan muke tunanin mu zauna lafiya ka duba yadda zaman banza ya yawa a cikinmu a yau wannan abin da muke gani ne a yau dubi yadda yara 'ya'yan masu kuɗi suke gwangwajewa nan kan wannan babban layin kwaltar nan in ana wani biki ko ana sallah ko ana ainihin bikin wani mai akwai dubi yadda suke jera motoci sun ɗebo 'ya'ya 'yan mata 'ya'yan marasa ƙarfi za a zo a tara su a wani wuri wasu kuma su fita can bayan gari da motocin iyayensu kaga uba ba kunya ba tsoron Allah ya ba ɗansa motar da yake hawa an ebo 'yan mata 'yan matan nan nawa galibinsu duk na masu ƙaramin ƙarfi ne ake ɗaukowa a wasu lokuta ma a bugar da yarinyar yau manya-manyan gidaje da muke ciki na manya-manyan mutanenmu da suke abuja ba sa nan in kana jin abubuwan da ake aikatawa hankalinka zai tashi saboda gidaje ne an gina da dukkan irin abin da jiki zai ji daɗi amma babu kowa a ciki manya-manyan wasu daga cikin manya-manyan lojin ɗinmu a yau yau shiryawa ake yi da waɗansu su zo ba rabin kwana a cire musu wani kuɗi su shiga da mace sai ga mace da niƙabi da komai sai ta faki idan mutane kawai sai ta shiga a yau maganar da ake akwai matan auren da da yawansu ba sa iya haƙuri ba su haƙura da mazansu guda ɗaya ba suna da dullalai da yawa waɗanda suke masu kamasho za ki zauna baki da tv baki da waya baki da android baki da lesi irin na dubu ashirin to ne amfanin rayuwar idan baki ji daɗi ba sai a karɓi wayarta wannan shine abin da muke gani a yau wa ma shahidina illa bima allimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin da irin wannan ne masu irin wannan halin suke tunanin cewa su samu shugabanni na kwarai lokacin da aka waye gari mummunan aiki ya zama shine mai kyau a idan mutane kyakkyawan aiki wanda shari'a take so kuma ya zanto shine mummuna a idanun da yawa daga cikin mutane to ta ina mutane za su samu irin shugabannin da za su tsare masu haƙoƙinsu an waye gari yau wanda ke haye makaba'ira da manyan zunubai idan yana da dukiya ko matsayi to mutane suna maraba da shi za ga idan ya mutu an aje gawarsa ana jiran gari ya waye mutane su zo su roƙa masa gafara sai ga sama da mutum dubu sun zo saboda me saboda yana da kuɗi za a ci tuwo wannan shine abin da muke faruwa amma duk wanda zai faɗi hakansa kuma ya san mugu ne a kasuwancinsa an san ta hanyar da ya tara dukiyar a aikin gwamnatinsa an san ta hanyar da ya tara dukiyar amma ga mutane kuma sun taru a roƙa masa gafara shi kenan Allah ya yafe amma idan aka ce mutum mutumin kirki ne mai hali ne wanda yake na kwarai a wajen mutane yau shine wawa wanda bai waye ba in ya towo ane masa dariya idan mutuwaye mutane ma an kai shi an binne ma da yawa ba sani ba to me za ka ce kuma akan waɗanda ke hana haƙƙin Allah abin da ya shafi zakka mutum nawa ke fitar da zakka waɗanda ke fitar da ita ko mutum nawa ke ba da ita kamar yadda Allah ya ce wanda kuwa yana daga cikin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ya ce wa ma mana azzakata amwalihim illa muni'a alaihim qatru minas sama babu mutanen da za su hana zakka irin wadda Allah ya ce a bayar da ce Allah sai ya hana su ɗugon ruwa daga sama in ba dan dabbobi ba da Allah ba zai saukar da ruwan ba mutum nawa suke bayarwa a yau to dubi kuma cin dukiyar marayu dubi cin dukiyar mutane da ƙarya mutum zai ba da gidansa ya ce a saida masa amma shi sai a kiriban naira miliyan ɗaya shi bai sani ba yana zaune ya ce a saida dubu ɗari biyar an taya har dubu ɗari takwas amma ana gaya masa har yanzu dai ba ka geji ba shi yana zaune yana jira an wuce adadin sama sai bayan wasu lokuta a kawo masa nashi a cire sauran ayyin duniyan nan a haɗa mai kayan da mai saye a ƙi haka idan ka tafi kasuwa haka kawai mutum zai rike sandarsa baya da ƙwandala sai je kawai kasuwar dabbobi ɗan na kama sai a ta ciniki a cikin cinikin sai ya cire dubu biyar dubu uku dubu hudu can can can haka akali amuwalin na cin dukiyar mutane ta haramtacciyar hanya kai da abubuwa da yawa waɗanda ba za ka iya ƙididdigewa ba wanda mutane suke aikatawa ba irin wannan taron al'umma ya musulmi muke buƙatar shugaba na ƙwarai ai sai dai in daga sama ne Allah zai sauko da shugaban ya halicce shi ya sauko da shi daga sama to shi kenan sai mana adalci amma in dai daga cikinmu ne za a kira a ce wane shi ne shugaba to kafin ya hau kujera ne domin ai daga cikinmu yake aikinsa irin namu ne yanzu ka duba abin da ke faruwa cikin abin da ya shafi aikin gwamnati haka kawai wani zai zai daddanna kwamfuta yanke wa mutane albashi ba kai ba ba wata ƙasa ma irin Najeriya zai yi wahala ka samu wata ƙasa irin Najeriya domin ba duk duniya e abinda aka yi ittifaki da shi kafin ka cire albashin mutum ko dokokin Najeriya na ƙarya da ake bi sai ka nemi me sai ka nemi consent ɗinsa ka kawo masa takarda ka kawo masa shedul ɗin abin da kake so dalla dalla ga bayani ɗari bisa ɗari idan ya gane ya yadda ga abin da za a yanke sai ya sainin ya yadda amma mu haka kawai wani ne zai shiga kawai daddalla ya yanke kuma duk da haka ake cin abinci kuma duk da haka ake ta tafiya ana ta tafiya lahira da irin wannan kuɗin mutum ya gina gida da irinsa ya sa sutura da irinsa ya auri mace da irinsa ya haifi 'ya'ya to ta ya za a samu 'ya'ya na gari walbaladu tsayib ya khuruju na ba ta hubi izini rabbi wallazi khabusa la ya khuruji illa na kida alam tara kaifa zaraba Allahu masalan kalimatan tsayibatan ka shajaratin tsayiba asluha sabitun wa farquha fis sama tuti ukulaha kullahinin bi izini rabbiha كذلك يضرب الله الأمثال للناس ومثل كلمة كبيثة كشجرة نشتفت من فوق الأرض ما لها من قرار هكذا يواتك دون دي تهلل توزي سامدا ما يحيفي آيا والأن دسك هلتتو duk waɗanda maniyinsu aka kirɓa shi da haram to zai wahala a cikin irin wannan tsiron kuma a samu ‘ya'ya na ƙwarai haka zai yi wahala a cikin irin wannan taron namu mu samu shugabanni irin waɗanda muke so saboda mai mutane sun yarje ma kansu kawai su fito na fito da Allah zuciyarsu ta yarda su ci haram ɗin in ya so idan sun mutu duk abin da Allah zai yi irin wannan rayuwar ita ce musulmi suke yi irin wannan rayuwar ita ce muke yi fa'a in dai dukiya ce in dai kuɗi ne kowaɗanne iri ne mun yadda kawai yayi wa yake magana wani lahira kana ta damu mutane kawai haka suke cewa shi yasa malamai suka ce malamai suke cewa wa kullu sultanin min dinin ra'iyata kowane shugaba ai kamar yunku ne kamar ɗaya ne daga cikin waɗannan waɗanda yake shugabantar domin a cikinsu ne aka ciro shi aka sa shi ya zama shugaba to shi yasa abinda duk kuke so ba za ku samu ba wasu malamai suka ce ai dukkan kuma aikinku shine shugabanninku in kana son ka san suwaye mutane to dubi shugabanninsu yadda shugabannin suke haka mutanen suke kamar yadda mutanen yadda suke haka shugabannin suke duk wanda zaka ji ya koma yana ta zagi yana ta maganganu yana ta kaza yana ta kaza shi din ma an je can jira ya je can din tukun ka gani wannan shine abin da muke gani Allah ya sauke ya tabbata a cikin wato wannan ita ce hakika wadda Qur'ani ya tabbatar da ita da sunna wadda take a fili ya ku yan uwa musulmi domin me domin ya tabbata ya tabbata cewa a cikin sunna ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana kama mutane da zunubin abin da suka aikata ubangiji mabuwayi da ɗaukaka haka yake cewa kamar haka ne nuwallin zalimi na ba'dhum bi ba'dhan muke ɗora azzalimi akan azzalimai ‘yan uwansa sai mu ɗauki azzalimi sai mu daki wasu azzalimai da shi yasa lokacin hajjaji bin yusuf saqafi ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda ake kira hassan al-basri lokacin da ya ga mutane sun gafala suna ta ɗimuwa saboda zalunci da ta'addanci da ɓarna irin wanda hajjaju yake wanda shi gwamna ne ma kawai ba shi ne amirul muminin din ba a lokacin gwamna ne kawai wanda aka yi a kufa amma saboda abin da yake na zalunci sai hassan al-basri ya ji mutane wasu daga cikin malamai azzalimai matattu suna ta ziga mutane cewa a yi masa tarzoma ne idan kun duba abinda muke ji wasu watanni da suka wuce ko malamai ne da kansu zage mutum zai hau membari irin wannan yana cewa a fito a zanga-zanga kawai a yi tawaye da ku saurara sai hassan albasar ya ce masu yake cewa kai ku dakata ku dakata ku dakata ku dakata sai ce innal hajjaja uqubatun min Allah ta'ala yace wannan shugaban da kuke gani wallahi uquba ce wadda Allah ya aiko da ita tun daga gare shi sai ce kar ku nemi ku canza uqubar da Allah ya turo muku da takobi ba za ku iya ba wallahi yadda kuke azzalimai haka yake azzalimi Allah ne ya tsora shi akan ku yadda kisashen azzalimai da azzalimai ba a canza uqubar Allah da takobi domin ba za ku iya ba yace walakin istabdiluha bitauba wattadarra ku tuba ku kaskantar da kai ku koma zuwa ga Allah sai Allah ya canza shi amma yana da bindiga yana da soja yana da takobi yana da kwari da baka yana da rundunonin yaki yana da jirage na sama ku ce za ku ba zai yiwu ba inna uqubatallah uqubar ubangiji ba a canza ta da takobi shi yasa idan ka duba duk inda aka yi tawaye hatta a zamanin nan namu dubi abin da tawayen ya haifar dubi abin da tawayen ya haifar in ka ɗauki ƙasa irin su syria dubi abin da tawaye ya haifar ɗauki iraq dubi irin tawaye abin da ya haifar ɗauki afghanistan dubi abin da tawaye ya haifar ɗauki libya dubi abin da tawaye ya aukar nan baya baya baya nan sudan ɗauki abin da tawaye ya haifar saboda mai ukuba ce Allah ne ke ɗaukar wasu wani azzalimi sai da ki sauran azzaliman da su saboda mai saboda zaharar fasadu fil barri wal bahr yace walakin istaqbaluha bit tauba wat tadarra ku koma zuwa ga Allah ku sani waɗanda ke cewa wane shugaba wane ne zai zama shugaba yo ai a cikin mu suke to waɗannan kuma waɗanda suke cikin mu ɗin ai mutane ne kamar mu ya ku bayan Allah mu sani cewa abu na ƙarshe wallahi lokaci yana ƙurewa ga dukkan mai hankali da ya kamata ya koma zuwa ga Allah mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu buwayi da ɗaukaka hajjaji bin yusuf al-saqafi an tambaye shi mutane sun taru suka tambaye suka ce me yasa ba za ka yi mana mulki irin na Umar da Abubakar ba baka gani adalcin da Umar yayi ba ka gani akwai salaha akwai zaman lafiya a ciki sai ya kalle su yake cewa yake cewa ku zama abu zarrin a cikin tsoron Allah da zuhudu da gudun duniya idan kuka zama kama abu zar to shi kenan sai maku mulki irin na abubakar da umar amma ko azzalimai kuna sa a maku mulki kuma irin na umar ta zai yiwu ya ce ba zai yiwu ba abdulmalik ibn marwan wanda shine ya naɗa hajjaj ya zama gwamnansa a basara ya tara mutane ce dan me kuke zagin mu kuke cewa umayyawa umayyawa umayyawa banu umayya banu umayya dan me kuke zagin mu yace kuna son mu muku mulki irin na Abubakar da Umar amma kuma ku ba kwayin halin Abubakar da Umar a cikin karan kanku ballantana a cikin karan mu mushu a gabanni to dan me zamu muku mulki irin na Abubakar da Umar Abu Ubaidatu Salmani ya samu Ali bin Abi Talib ya same shi a cikin gida ya tambaye shi ya ce ya amiral mumini ya ce me yasa lokacin mulkin umar ɗan khattab da sayidina abubakar ya ce duniya ga ta a lokacin a wajensu ya ci kurkur ba kuɗi ba wadata amma sun yi mulki sun zauna lafiya ba kashe-kashe ba mace-mace ba doke-doke ba tarzoma ya ce amma sai gashi a yau duniya ta bazo a kanka da kai da usman lokacin da aka tabbatar da ku aka ce ku ne kalifofi ga duniyar allah ya baza ga wadata ga musulmi sun yawa amma kuma sai ya kasance ga yanan kashe-kashe da mace-mace da tashin hankali da buge-buge da yaƙe-yaƙe menene ya kawo haka sai ali bin abi talib yake ce masa domin lokacin da abubakar da umar suka yi mulki ai sun mulki iri na da kuma irin usman ni kuma mulki na da na usman mun shugabanci irinka ne da kwatankwacin irinka mutane waɗanda suke ba adalai ba azzalimai shi yasa sai abubuwa suka juya ya ku yan uwa musulmi Allah yana cewa shin baka gani ne awalam ya rubu Allah ta'ala yake cewa shin baka gani ne baka gani ne ubangiji magoyi da daukaka yace walaula idza ja'um ba'suna tadarru dan menene lokacin da bala'in mu yazo mutane basu kaskantar da kai ba suka koma zuwa ga Allah suka rusuna suka ce ya Allah mun tuba walakin qasat qulubuhum sai dai zukatan sun kekashe wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaitan ya kawata masu munanan ayyukansu duk abin da ke aikatawa wa zayyana lahum ma kanu ya'malun shaitan ya zayyana masu mummunan abin da suke aikatawa suka wayi gari kowa yana ganin cewa abin da yake akan sa gaskiya ne don harkar da za a samu kuɗi yau mutanen mu suna ganin cewa to ai daidai ne in dai ka samu kuɗin tunda malamai suke cewa in dai ka samu ka tuba in dai rai bai zo gargara ba za a yafe maka to ai ba komai saboda haka ko ta hanyar ma mai ka samu kawai ai ta tafiya in ka samu ka tuba saboda haka wannan shine tunanin mutane muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da tuba na gaskiya Allah ka azurta mu da tuba na gaskiya Allah ka azurta mu da tuba na gaskiya ya Allah muna roƙonka ka saukar da rahmarka zuwa gare mu ya Allah ya Allah ka saukar da rahmarka zuwa gare mu ya Allah ya Allah muna kaskantar da kanmu ya Allah Allah ka saukar da rahmarka zuwa gare mu ya Allah ya ku bayan Allah Allah yana cewa lalle Allah da mala'ikunsa sun kasance suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku yawa salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid اللهم اجثنا اللهم اجثنا اللهم اجثنا يا ارحم الراحمين اللهم لا تواكدنا بما فعل السفهاء منا يا ارحم الراحمين اللهم اصلح احوال المسلمين يا رب العالمين اللهم اصلح احوالنا يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهلك من كان في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين اللهم تقبل منا يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واعوذ بعبد الله